نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طؤمة عباد الله حسن الخلق يرقي بصاحبه إلى أعلى المراتب في الدنيا والآخرة ومن رزق حسن الخلق فلا عليه مما فاته من الدنيا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أربع يعني أربع خصال وصفات إذا كن فيك أي إذا اتصفت بها وتخلقت بهن فلا عليك ما فاتك من الدنيا إذا كان الفائت مما يترتب من معاملات هذه الخصال الأولى يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدق الحديث قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا اللهم اجعلنا من الصادقين يعني التزام الصدق في القول والعمل والإخبار أو الأخبار بأي شيء تريد أن تخبر به فعليك أن تكون من الصادقين في هذه الأخبار والثانية حفظ أمانة يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتكونوا وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به الثالثة حسن الخلق يقول الله تبارك وتعالى في سورة القلم عن نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون أي الذي يتمثل بالخلق الحسن بين الناس جميعا رابعا إفة في طؤمة أي التزام الحلال في المأكل والمشرب والملبس لأنه مما أكثر ما ما يطلبه الناس ويؤم كل ما ينتفئ به به الإنسان كالملبس والمسكن اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوبنا وأحوالنا تتخلق بهذه الأخلاق الفضيلة التي جاءت أخبارها من نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode wa Allah muna roƙonsa da ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah maɗaukakin sarki shirye da shi shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu wanda kuma ya ɓata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya turo shi domin ya zamanto haske da fitila ga wannan al'umma. Ya ku uwana masu albarka, yau mu ta ginu ne akan wani hadisi ƙwaya ɗaya wanda yake ɗauke da wasu saƙonni masu muhimmanci ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda idan muka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wannan hadisi kamar ya san za mu tsinci kanmu a irin wannan halaye da muke ciki to wannan karkai musun haka wala Allah ma haka ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa Allah ya tartaro masa duniya gaba ɗaya fara'aitu mashariqaha wa magharibaha yace naga kudunta da arewanta gabar ɗinta da yammanta don haka duk abin da zai faru Allah ya ba wa annabi Muhammadu labari. Saboda haka wata maganar yakan faɗe ta ya san a waɗancan lokutan babu masu irin wannan halayen, amma a irin wannan lokutan da zai zo nan gaba ana iya samun masu irin waɗannan ɗabi'u. Hadisi ne al'imamu Ahmad ya rawaito, Allah ya haɗa mu da imamu Ahmad a jannatul Firdausi. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa arba'un idza kunna fika wasu abubuwa ne ƙwaya huɗu. in Allah ya azurta ka da su fala alaika ma fataka min duniya kar ka damu kar ka daga hankalinka akan duk abin da ya kubuce maka na wannan duniya in dai ka samu waɗannan abubuwan guda hudu in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace duk abin da ya kubuce ma a duniya kar ya dame ka kar ya daga ma hankali baka da matsala wallahi abu na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hifzu amana kiyaye amana amanan nan koda ta magana ce amanan nan koda ta kuɗi ce amanan nan koda ta surru ce wani ya baka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai Allah ya taimake ka ka iya kiyaye ta to baka da matsala duniyarka da lahirarka wannan dalilin ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ja hankalin muminai cewa ya ku masu imani kar ku ha'inci Allah kar ku ha'inci manzan Allah ku ha'inci amanar da ke tsakaninku alhalin kun sani la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun kar ku ha'inci Allah kar ku ha'inci manzon Allah kuna sane kuna ji kuna gani ku ha'inci amanar da ke tsakaninku Allah ce kar ku yi haka wannan kira ne kai tsaye gare ni gare ka ga duk wani musulmi Allah maɗaukakin sarki yana cewa inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana umartar ku da ku dinga mai da amanoni zuwa ga ma'abotanta wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl haka kuma in za ku yi hukunci tsakanin mutane komai kankantar hukuncin komai girmansa to ku yi adalci inna allaha ni'imma ya'izukum bih ma dalla da abin da Allah ke muku wa'azi da shi kaga wannan kai tsaye yana nuna mana muhimmancin kiyaye amana da albarkar da ke tsakaninsa magabata sun kai matakin da har tsoron ɗaukar amana suke yi saboda sun ji Allah ya nassanta cewa akwai halittun da sun fi su ƙarfi amma sun ƙi su ɗauki amana sun ƙi su ɗauki amana inna aradna al-amanati ala samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الله يتي من بجرو دا أمانة أكن سمي دا قسي دا دواسو أما دس سي سكا تي بذاس إيا دوكا با أما تن أدم دا أكا ميكو مسا سي يتي مرا بلا لي سي رنغما مي دليلي الله يتي سبو دا ظلوما ني تن أدم أكوي ظالم تركنش yana da zaluntar kanshi da kanshi zai kai kansa zuwa ga hallaka jahulan sannan ya jahilci bala'i da masifar da ke cikin cin amana don haka daga an bahi sai rungume saboda haka ‘yan uwa wallahi kiyaye amanoni ƙanƙanansu da manyansu kiyaye duk abin da aka baka haƙƙin kula da shi kar ka bari ya lalace kar ka bari ya tarwatse wallahi na daga cikin manya-manyan halaye da suke kai mutum zuwa ga samun rahamar Allah wani daga cikin magabata ƙanin shi ya rasu ya bar ‘ya'ya guda uku sai dangi suka taru gaba ɗaya suka ɗauko waɗannan ‘ya'ya suka kawo mihi suka ce ya kula da amanarsu su sai fashe da kuka suka ce me kake kuka ya ce wannan kalmar da kuka faɗa wallahi ta fi dutsen uhudu nauyi a kaina cewa in kula da waɗannan yara guda uku wallahi nauyinta ya fi nauyin dutsen uhudu gara a ɗauki dutsen uhudu a ɗora min ya fi min alheri akan a bani waɗannan yaran a ce in kula da amanarsu ya ce domin yaran nan ko kuka suka yi a bisa ba haƙƙin da ya kamata su yi kuka ba sai Allah ya tambaye ni kuma na ci amanarsu kuka a ce sun yi kuka kuma abin da ya sa su kuka bai kamata ya saka su kuka ba suna ƙarƙashin kulawa ta na sake suka yi kuka a bisa ƙa'idar da bai kamata bai ce wallahi sai na tsaya gaban Allah na yi jawabin dalilin kukansu mutane nawa ake ba su marayu da ma dukiyar su wulakanta marayun su ci mutuncinsu kuma su cinye dukiyarsu ba abin da ya dame su saboda ba a san girman amana ba ba a san muhimmancinta da mutuncinta da kimarta ba amana ko da a ce mutum baya kusa ka kiyaye masa ita ko da yana kusa kuma ka kiyaye masa ita imra'atul aziz lokacin kafin annabi yusuf ya fito daga kurkuku ana tattauna yadda zai fito sarkin misra ya tara dukkansu har da matarsa ya tambaye su menene ya faru tsakaninku da yusuf kuke jifansa da wasu maganganu waɗanda ba gaskiya ba ne ba buɗar bakinta ita ce al'ana has hasal haƙƙu yanzu kan gaskiya ta bayyana ai ta bayyana al'amru ba da hafa'ihi al'amari ya fito fili bayan da ya ɓuya shine has hasa ta ce ana rawattuhu an nafsi wa innahu lamina sadiqina ni na neme shi yana da gaskiya ba shi ya neme ni ba da ta gama bayani ta fahimtar da sarki da sauran waɗanda suke tare a wannan guri sai ta ce zalika na yi wannan bayani ne liya alama anni lam akhunhu bil ghaibi dan ya san cewa ko baya nan ba zan ha'ince shi ba ba zan ci amanar shi ba ta ce wa inna Allah la yahdi al ka'inina saboda na san Allah baya shiryar da kaidin maha'inta duk maciyin amana ba zai taba gamawa da duniya lafiya ba saboda haka ƴan uwa mu kula da amana ta ce na faɗa haka ne a gabanku kowa ya ji cewa duk rigimar da aka yi har ta kai ga annabi Yusuf ya tafi kurkuku ni na jawo ta kuma na faɗa muku gaskiya saboda kusancewa ba shi da laifi kuma shi ya sani ko yana nan ko baya nan ko yana raye ko baya raye ba zan ha'ince shi ba Allah ka ba mu ikon kiyaye amana abu na biyu shine sidiku hadithin ka yi gaskiya cikin duk magana da za ka faɗa kar ka ji tsoron mutane wajen faɗa musu gaskiya ka ji tsoron wanda za ka gamu da shi idan baka faɗa musu gaskiya ba kuma duk tattaunawar da za ka yi da mutane kada barazanarsu da manyan rigunansu da matsayinsu da mukaminsu ya hana ka faɗa musu haƙiƙanin gaskiya ko da ku wallahi za su zarje ka Allah ya ce mu ji tsoronsa dai mu zamanto cikin masu gaskiya ai bi ma'ana cikin masu faɗinta da aiwatar da ita annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mana alaikum bi sidiki fa inna sidika yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna ina jan hankalinku dangane da yin gaskiya cikin abin da duk za ku yi da faɗin gaskiya cikin abin da duk za ku faɗa wanda daga cikin magabata yake cewa wallahi tun da na, na fara sa wando ban ƙara yin ƙarya ba saboda na fahimci tana zubar da mutuncin mutane ma'ana tun kafin ya balaga jama'a daga fara sa wandon shi ya gane ƙarya mummunan abu ne gaskiya ita ce gaskiya da aka ce daga ranar wallahi ban sake fuskantar mutum in gaya masa ƙarya ba tun da na gane cewa ƙarya tana zubar da mutuncin ɗan adam tana wargaza lamarin shi babu yadda za a yi kaga babban mutum wani wanda bai kai ya wulaƙanta shi bai na wulaƙanta shi wallahi sai ka samu ya masa wata ƙarya ne ko ya masa wata munafurci ne sai ga girmansa ya zube kai da kanka in ka ji abin da ya yi masa yasa yake masa wannan cin mutuncin za ka ji cewa to wannan shine ya bada kansa shine ya zubar da mutuncin shi mutane sun zama makaryata a cikin komai yanzu ba abin da ba a karya kai jama'a in ya kai ga malamai masu karantarwa suna yi wa mabiya karya to kuma me ya rage jama'a su da aka san cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama amma mutum ya zo ya hau kan mimbari ko ya zo ya hau kan kujerar darasi ya ta zuba wa masu sauraron sa ƙarya don Allah da me za ka ɗauki zunubin da al'ummar da suke sauraron ka ya zamto za su je lahira da abin da ka gaya musu sun ginu a kai kuma ƙarya kake musu waɗannan dandazan al'umma da suke sauraron ka wanne irin zunubi za ka ɗauka a kansu gobe kiyama wanda ka zalunce su saboda haka duk abin da mutum zai faɗa ya tabbatar da cewa gaskiya ya faɗa in labari ne ya tabbatar da cewa labarin nan gaskiya ne wannan dalilin ya sa malaman hadisi suka fitar da ƙa'idoji masu tsanani dangane da inganta ko ba'afa hadisi zamanin annabi muhammadu ba a ƙarya jama'a sahabbai ba sa ƙarya duk abin da za su faɗa haka suke har anas ɗan malik da bakin shi yake cewa wala yukazzibu ba'duna ba'dan ko wala yakzibu ba'duna ba'dan shashin mu baya yi wa shashi ƙarya ko kuma shashin mu baya ƙaryata shashi saboda tsabar yadda suke da gaskiya amma daga bayan sahabbai aka fara samun mutane suna kirkirar magana suna danganta ta ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don haka dole malaman hadisi suka fitar da wasu qawaid na cewa kafin a yadda da maganar ka sai ta bi kan waɗannan ka'idojin ta garu ta tsallake duk waɗannan ka'idoji sannan a ce eh wannan magana ta tabbata ko kuma ƙarya ne don haka mutane su ci gaba da kiyaye maganganu waɗanda suke na ƙarya waɗanda suke aikata wanda ba daidai ba abu nan uku husnul huluk kyawawan ɗabi'u jama'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya siffanta shi da cewa wa innaka la'ala khuluqin azim kai kana kan ɗabi'u masu kyau ka duba wani irin wato wato wani irin ta'abiri na Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya bayyana annabi yadda yake kan ɗabi'u ba ma wai annabi ya ɗabi'untu da ɗabi'u masu kyau ba a'a yana da halaye masu kyau ba a'a wato ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama kai ka ce su ne takalman sakawar shi a kansu ma yake tafiya kai ka ce su ne raƙumar da yake hawa ko dokin da ke hawa yake yawo domin kalmar ala tana nufin kana kan abu ɗoɗar to yadda Allah ya kai makura wajen ya bayyana irin kyawawan halayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai siffanta shi da cewa kai ka ce ɗabi'un nan kamar su ne ababen hawashi وإنك لعلى خلق عظيم yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ɗaya daga cikin matan shi innal abda la yajidu bi husni khuluqihi darajata sa'imil qa'imi dan adam yana iya samu da kyakkyawar ɗabi'arsa darajar mai tsayuwar dare mai kuma yawan azumin nafilfili kai ta azumi kai tana bilbilin dare wallahi ga wancan shi kuma yana ɗabi'u masu kyau sai ya samu irin ladan da ka samu in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ta tambayi manzan Allah ta ce ya rasulallahi ya haka sai ce ya umma salama in ban manta ba ummu salama ce suka yi wannan hirar ya ce inna husnul khuluq إن حسن الخلق ذهب بخيري الدنيا والآخرة كسني تيوا للي كاوا وان أبيئو سنتفد الهير الدنيا دلاهرة قبادا دان هكا قسكيا ككاور أبيئتي رقم أمانة ككاور أبيئتي سكن فسكا ككاور أبيئتي mu'amala mai daɗi da mutanen anguwa kyakkyawar ɗabi'a ce a rage ka a cuce ka ka yi haƙuri kyakkyawar ɗabi'a ce amma laifi ka kai ka ɗau mataki kuma in ka ɗauka kowa zai ce abin da kai daidai ne domin an zalunce ka amma ka haƙura kyakkyawar ɗabi'a ce a yi ma abu ana jiran ka zo ka taga bala'i da bore da masifa ana zuwa sai a ji ka ce ba damuwa ya wuce Allah ya sa mu dace Allah kuma kiyaye gaba su ji daɗin cewa ya baka yi wani abu ba kyawawan ɗabi'u ne jama'a zama da ‘ya'ya ana tattaunawa da su ana jin matsalolinsu ana kula da tarbiyyarsu kyawawan ɗabi'u ne yawan zuwa masallaci sallah kyakkyawar ɗabi'a ce ibadoji da duk muke yi gaba ɗaya jama'a dukkansu kyawawan ɗabi'u ne saboda haka ka zamanto mai kyakkyawar ɗabi'a a cikin kowa kowa idan ya yi mu'amala da kai ya ce marhabun lale kar ka sake ya zama masu kuka da halayenka masu kuka da matsalolinka masu kuka da problem ɗinka su fi yawa sama da masu yabawa akan halayenka kar ka yadda da wannan ka yi ƙoƙari ka tabbatar da mu'amalarka da mutane mu'amalarka da wanda kake tare da su waɗanda suke jinjinawa suke yabawa suke wato recommending naka suna nuna cewa kana ƙoƙari sun fi yawa sama da waɗanda suke zagin ka ko suke cewa baka yin daidai saboda a duniya ba yadda za a yi ka zauna lafiya wani bai zage ka ba wannan ka ba zai yiwu ba kuma ba yadda za a yi ka zauna baka yi wani laifi ba man zallazi ma sa a qattu wa man lahul husna faqat wane ne wanda komai nasa daidai ne wane ne kuma wanda baya kuskure babu shi to saboda haka mutum yayi kokari ya kiyaye wannan abu na ƙarshe da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana a wannan hadisi shine iffatun fi tu'ma wato mutum ya yi taka tsantsan ya kame ya san me zai dinga shiga cikinsa ya san me zai dinga shiga cikinsa saboda yau an wayi gari mutane babu ruwansu da mai suke ci na abinci kawai damuwarsu su ƙoshi amma ta ya za a yi abincin ya shigo wannan ba matsala ga kuma Allah yana cewa kulu washrabu ko kulu watamatta'u qalilan innakum mujrimun ku ci ku ji daɗi ɗan kaɗan ku dai mutanen banza ne saboda ba ku ci halal ba ga hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yake cewa Allah ya umarci muminai da abin da ya umarci manzanni da shi Allah ya faɗa mutane ta ya ayyuhan nasu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budu ku ci daga halal din abin da muka azarta ku da shi ku zamanto masu godiya ga Allah ku bauta masa shi kadai ya faɗa manzanni ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir ya ku manzanni ku ci halal kar ku yadda ku ci haramu lalle ni mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa ku aikata aiki na gari wannan duka yana daga cikin ma'anar mutum ya yi ƙoƙari ya ga cewa abin da yake sakawa a cikinsa wanda ya halatta ne gare shi ko da ko wannan abin ba shi da daɗi haka kuma ko da ko wannan abin a wato ba shi da yawa ka sani wallahi duk duniyan nan gaba ɗaya da mai akwai da babu ɗaya kuke haka manzon Allah ya faɗa ya ce babu bambanci tsakanin balarabe da ainihin wato ba aje mai baki haka babu bambanci tsakanin dogo da gajere bambancin da ke tsakaninku kadai shine idan ka fi tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah kuma daga cikin kiyaye dokokin Allah shine akwai kiyaye abin da zaka sa a bakinka ka tabbatar kana cin halal wani daga cikin magabata yana cewa jami'un nasu fi duniya sawa'u فلن تبقى ولم يبقى الثراء فلا تغتر في شيء سيفني فعز المرء بالفاني غباء فدع أنك التكبر كن أقولا فكبر المرء أقباه الشقاء yace jami'un nasu fi duniya sawa'u yace duk duniya da ka gani da ɗaya muke ba wanda ya fi wani wallahi wallahi ko kana ganin wani ya fika wallahi bai fika ba in ka kiyaye dokar Allah ko kana ganin wani ya fi ka matsayi ko kuɗi wallahi tallahi bai fi ka ba idan ka kiyaye dokar Allah domin Allah maɗaukakin sarki ya bayyana kan cewa da tsoron Allah ne mutane suke fin junansu ya ce falan ta buƙa walan ya buƙa sara'u ita duniyar ba za ta saura ba haka kuma wadatar da ke cikinta da kuɗi da kayan more rayuwa shi ma ba zai saura ba kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram komai zai kare kullu shay'in halikun illa wajhahu subhanahu wa ta'ala komai zai hallaka inji Allah Allah ne kadai ba zai hallaka ba to kaga abin da zai hallaka zai hallake ka biye masa ka bata lahira ka ai wannan ba karamar asara bace da haka yace falan tabqa walan yabqa sarau yace fala taghtarra fi shay'in sayafni kar ka rudi da abin da ka san zai kare kar ya rude ka لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل الله يا جاكونا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا جاكونا كما مؤمني الوقتي غدا cewa kada kaiwa da komowar mutanen banza da walwala da dukiya da walwala da kayan more rayuwa ya ruɗe mu ya sa mu watsar da Allah la ya gurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad Allah ya ce mata'un qalil dan jin daɗi ne suke da hi dan kaɗan wanda ba zai ɗore ba ya ce fa'izzul mar'i ɗaukakar ɗan adam bilfani ya zama yana samun ɗaukaka ne da abin da zai ƙare gaba'u ya ce in kana neman wauta ta ƙarshe to ka samu mutum ya dinga jin izza don ya samu duniya wallahi tallahi ya ce asalin wauta da rashin hankali shine kaga mutum yana ƙoƙarin nuna shi Allah ya masa wani abu ya zama ƙaruna kenan fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi wanda ya fito cikin mutanensa da ainihin wato adansa da kwalliyarsa yana taƙama yana tinkaho yana nuna cewa shi wata tsiya ce da ya ɓata wa Allah Allah ya ji haushin abin da ya yi bai koma gidansa ba a ranar Allah ya ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-arda muka dirkakar da shi da shi da gidan nasa da dukiyar tasa muka tsarga ƙasa ya afka ciki muka mayar muka rufe muka ce kuma mu ga wanda zai yi magana فخسفنا به وبداره الأرض mutanen saba'i sun yi wa Allah kangara sun nuna isa da bankama ni'ima ce Allah ya musu amma suka nuna wa Allah isa Allah ya ce na wargaza su gaba daya laqad kana li saba'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun gafur me zai faru fa a'radu sai suka juya baya wa Allah Allah ya ce fa arsalna alaihim sailal ari muka danno musu wani dam a bayan garin akwai wani ruwa a bayan garin dama Allah ne wannan ruwan dadin kofa da kake gani Allah ne ya tare shi na rantse da Allah idan muka fusata Allah yau ya ga damar hallaka mu da wannan ruwan wallahi ballo zai yi sai ya zo ya danna garin nan gaba daya waɗannan duwatsu da kake gani Allah ne yake ɗaure da su da notunansa na ƙudura in ya ga dama sai su dinga tsalle suna faɗowa a kanmu na rantse da Allah su dinga gutsurowa gungu-gungu suna rakwarkwashe mutane suna rakwarkwashe su kai ɗan adam kai waye kai wallahi tallahi jama'a idan Allah ya fusata kuma ya so ya ɗauki mataki inda kake zaune nan ba za ka tsira ba in ya haɗo wannan gefen ya haɗo wannan ya haɗo wancan ya haɗo wannan shikenan kowa ya gama saboda haka wallahi mutane su koma zuwa ga ubangiji su watsar da hayaniya da bankaura da haka ya ce fa'izzul mar'i bilfani gaba'u ya ce wallahi ɗaukakar ɗan adam ya dinga jin cewa shi wata tsiya ce saboda wani abu na duniya wanda zai kare ya ce wauta ce da rashin hankali ya ce fada an ka takabbura kun akulan ya ce to shawara gare ka ga shawara guda biyu zuwa uku na farko ka bar girman kai ka watsar da jiji da isa kun akulan na biyu ka zama mutum mai hankali wanda ya san me ya kamata ya ce fakibrul mar'i uku ba ku shaka'u ya ce domin girman kan ɗan adam da nuna isarsa ta taɓewa ce da lalacewa Allah muna roƙonka ka tsare mu daga taɓewa da lalacewa Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ka ba mu ikon ɗabi'antuwa da waɗannan ɗabi'u masu kyau da waɗannan halaye masu kyau muna da sanarwa ranar lahadi in Allah ya yarda akwai gagarumin biki da za mu yi na haddatar ko kuma na yaye ɗalibai guda goma sha shida da suka haddace alkur'ani a nan makarantar mu na anguwar state locus tare kuma da ƙaddamar da neman gudunmawa don ƙarasa wasu ajujuwa guda hudu da kuma ɗora wasu a sama insha Allahu ta'ala wanda muka sa aka yi mana estimate cewa kuɗin ko abin aikin zai ci kusan miliyan ɗari da wani abu saboda haka kowa sai ya taho da miliyan ɗaya ya taho masallaci ya taho makarantar insha Allah ko ba za a zo da ita ba yawwa kowa ya sako miliyan ɗaya ya taho da shi insha Allah ta'ala za mu haɗu domin a tattara gudunmawa kowa ya taho kowa muna gayyatarsa kuma mai girma gwamnan jihar Gombe shine zai kaddamar da wannan neman taimako insha Allah ta'ala da wasu manya-manyan mu irin su sanata sa'idu ahmad alkali irin su mama shatu da kuma wasu dai manya na garin nan waɗanda muka gayyace su irin su mai girma muhammad dan zuma goje sanatan gwamma ta tsakiya duk mun gayyace su kuma muna sa ran insha allah ta'ala za su halarta da haka kowa ya kawo gudunmuwarsa domin karasa wannan aikin waɗannan ajujuwa allah ya ba mu ikon taimakawa Allah kuma ya ƙara ɗaukaka addinin musulunci da musulmai Allah ya sa mu gama da duniya lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم